بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau ga mu a rana ta biyar a cikin jerin wannan mahabarori da muke wanda muka ɗauke su kamar maraba da watan haihuwar maza Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba jiya mun yi magana akan annabi nuhu alaihi salam da irin nauyin da Allah ya tsora masa na kiran al'ummarsa zuwa ga bautar Allah shi kadai da yadda suka kasance su ne farkon wato waɗanda suka fara bautar gunki a duniya gabaki daya dan da duk musulmi ne a duniya amma a wannan lokaci bayan an samu karni ashirin kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa da kuma aka samu lokacin da shirin wurin jayi wasu suka koma bauta gunki kun sani tun a farkon muhajarar mu muna magana akan awaliya ta maza Allah sallallahu alaihi wa sallama mun karanta kissar kasidar hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama abbas dan abdul muttalib wanda ya karanta ta a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya kula ina son in yake in yabe ka sai manzo Allah ya ce na ma izini tashi kada Allah ya gurgunta bakinka ma'ana duk abin da za ka faɗa Allah ya ka faɗe shi daidai a nan ne yayin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da mashahuri yake sananta mun kamne ya tsaya su jira da wasu a nan sai na abbas ya gaya mana yadda manzo Allah yake tare da annabi Adamu a aljanna yake tare da shi a duniya sannan ya gangaro kan shi su ya gangaro kan annabi Idris sannan ya zo kan annabi Nuhu sannan kuma tsatsan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo tare da annabi Ibrahim ta cewa rabbana nar kalina mukataman tajiru fi wa la tatahariqu har ka zo tare da annabi Ibrahim duk wannan sanadi na manzala sallallahu alaihi wa sallama ne muke biya a kansa idan ba a manta ba mun faɗi cewa adamu alaihi salam shi ne haifi shi wanda ake kira shi batullahi tunda ya ɗauki shi ne kamar kyauta ce Allah ya masa sai ya masa fansa akan kashe masa habila da azan wanda shi ne wasiyar annabi adamu daga nan shi kuma ya wasu da ɗansa anusha daga nan shi kuma anusha wato ya wasita da ɗansa kainanu shi kuma kainanu daga nan ya wasita da ɗansa muta washiru daga nan shi kuma ya wasita da ɗansa mahalayilu daga nan shi kuma zuwa yardu daga yardu kuma zuwa annabi nuhu alaihi salam wannan shine wato salsalar magana sallallahu alaihi wa sallama yana tarihi ya tsaye da kodai malaman tarihi suna da maganganu kala-kala a irin waɗannan nasabobi amma dai wannan shine abin da ya fi shura a wajen wato malaman tarihi saboda tarihi duk abin da ya tsallaka wajen abin da alkur'ani bai tabbatar da shi ba to akan samu saɓani da yawa a wajen malaman dangane da hakikar ina abin ya tabbata tsakanin annabi ibrahim da annabi nuhu an samu annabawa manya shi ne annabi hudu alaihi salam da annabi sa'u alaihi salam waɗannan an yi su tun gabanin annabi ibrahim shi hudu an aika shi zuwa ɗan uwansa ada a inda shi kuma annabi salihu aka aika shi zuwa ɗan uwansa samudawa dukkan su waɗannan ƴaƴan samu ne bin nujin tsakaninsu da samu bin nujin akwai wajen mutum biyar a wata a wata ruwayar masu malaman tarihi wasu ibn jirir dabari ya kawo ya kai wajen malami wato mutum bakwai na tsakanin wato musamman shi annabi salu wanda shi ne zo daga bayan annabi hudu domin a kamar da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa akan annabi salu wankuru izza alakum kulafa min ba'di adin kutuna yanda Allah ya muku ni'ima ya sanya ku yau bayan tafiyar adawa ma'ana sai da adawa suka tafi sannan samudawa suka zo wannan bawan Allah wato adawa sun ɗauki mummunan tarihi su ma kamar irin yadda mutanen annabi Nuhu suka ɗauka domin adawa su ne farkon mutanen da suka koma bautar gunki bayan dofana an yi duba da kowa ya tsorata kowa ya koma kan hankalinsa ba wanda ya ƙarfi nan zai bauta a gunki domin an share kowa a duniya ba bar kowa ba sai musulmi musulmai suka hanzu musulmai musulmai suka hanzu musulmai musulmai suka hanzu musulmai har shaitan ya dawo ya sake jaddada da aikinsa su ma suka samu wasu jirgin jirgin gumaka guda uku da fudda da samudu da ba'ara ko bayan suka ajiye su suna bauta musu kamar yadda shaitan ya yi waɗancan wasiya su ma ya yi wasiya akan cewa ya kamata a dinga tuna magabata a zo a ajiye waɗannan mutane saboda haka adawa suka zama su ne farkon mutane da suka bautawa wato gunki bayan yin dofara shi da Allah tabaraka wa ta'ala ya fa aiko musu dan uwansu annabi salihu ya kira wasu zuwa ga imani cewa ya qul billahi ma lakum min ilahin ghayru ya ku dan uwana kowane annabi yana da usulubi kyakkyawa domin har da yake ganin cewa mushrikai ne fasikai ne ma'ana masu bayyana sako ne baya fidda su daga jinsin sa zai kira su cewa yan uwana ya kauyi ya ku mutane na wannan babbar hikima ce babban usulubi ne da dukkan mai da'awa ya dangane cewa shi ɗaya ne daga cikin waɗanda yake kira wannan shine babban abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da misali da shi mutu yana cewa lam yantahi na bi mata ayyul ukulu bihi sirfan alaina falan nasab wa lam nahi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da sahabban suke kusan musanta shi cewa ya zama ɗaya a cikin mu in an zo ba a gane shi saboda wurin galansa ba a gane shi saboda rigarsa ba a gane shi saboda alshabbarsa ko saboda kafinsa ko saboda da za a buɗa masa a'a sai an tambaya ma waye a cikin ku saboda irin su daya kamar su daya mu'amalar su daya suna cewa idan yana yin zance yana sa baki yi hira da shi in ana yin hirar noma ya sa baki a hirar noma da shi in ana yin hirar kasuwanci sa baki a hirar kasuwanci da shi in yana da sha'awar hira ya sa bakin sa in baya da sha'awar ya bakin sa ya shiru wani sa'in ma ka da masallaci kuri kuri kuri duk an ka taru amma shi kadai a ware a waje daya ya yi gugumi ya ta hada gugumi da waje daya ta gudu ya ta in ka zo za ka ce shi ne shugaban wajen ba wa'ancan suna can wa'ancan suna can wa'ancan suna can shi ko ya ce shi ne da bango ya hada gugumi da waje daya ya ta ko da ya yi shiru a haka sai an zo an ce waye wani a cikin sai a ce ga haka mutum ya ba ma ce cewa ya za a wannan yanzu ba ko kuma ya zan ya lulluɓa kowa yana zaune wasu suna karatu wasu suna takara wasu suna munazara wasu suna hira shi bai kai ba ya kunce da lokacin daga kafa su hakan ba abin da za a gani da take gaba daya ba dai yana bacci ba a'a yana sha'awar ya haka ya shiru saboda wannan kwanciya irin kwanciya ce ta mace ne kwanciya ce ta wanda daga dukkan sha'awacin komai ba amma kwanciyar kafaitattu kowa ya san irinta to kaga annabi kamar yadda mun ji a kisan annabi nuhu yadda ya dinga mu'amala da mutanen sai dinga haƙuri da su ya dinga kyautata musu kira haka shi ma annabi hudu ya yi tare da mutanensa wanda suke adawa tare da ƙarfinsu da izinsu da jinsu amma ya dinga shafa su ya dinga shafa su har kullum abin da suke cewa bai isa ba ba kowa ne shi ba mutum ne shi irin su mutum ne kaza kaza kaza suka yi kokon suka ci binsa ya yi da su a cikin dukkan misalai da zai gaya musu amma suka ki yarda na cewa shi ma hanta illa rashin musulana sai ba kowa ba ne sai ɗaya ne daga cikin mu saboda haka ba za mu yarda da kai ba ba za mu imani da kai ba su ƙarshe ne abin da ya faru ya faru suka iya ja Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka ya ba mu labarin cewa wa fi adu idan sanna alaihim riha lafi ma ta zarmi shi illa ja'alatu karrami Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana yadda ya wa adawa cewa ya aiko musu da iska a wurin yana cewa fa arsalna alaihim rihan sassara Allah ya aiko musu da wata iska mai ƙara in suna tafiya kuma fi yau da na hasin ko fi ayyami na sati kamar ne faɗa a wani waje cewa a ranar ko da aka ɗebe wa wannan ranakun albarka ko kuma a'a su mutanen aka ɗebe wa albarka tunda Allah tabaraka wa ta'ala yake sakharaha alayhim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma lokacin da annabi Hudu ya gaya musu cewa tunda kun ƙi yin ibada Allah zai muku azaba Allah zai muku azaba sai suka ce ba za a yi ba shi kenan sai Allah ya je rabe su da fari da Allah ya je rabe su da fari suka shekara uku ba a yi ruwan sama ba sai suka fara tunanin ya za a yi roƙon ruwa ya za a yi kaza ya za a yi kaza kira an ce sun turo harami amma wasu malamai sun raba wannan kisa ta cewa a sannan ma ba harami domin annabi ibrahim shi ya gina garin ba su ka sannan tsakanin annabi da annabi ibrahim wajen shekara dubu biyu da wani abu saboda haka ai sannan ma babu to saboda haka ala an yi hanzu an jarrabe su da ruwa da fari wanda daga ƙarshe annabi wuri ya gaya musu cewa Allah zai musu azaba wacce ba su taɓa ganin irinsa ba a maimakon su ga azaba sai ga hadari sai suka ce haza ahudun mumtiruna ka ga wuri yana sai mana ƙarya cewa za a yi mana azaba na lokacin nan ma za a yi mana haka ta a don zuwa masa a jirgin bi sai ba ruwa ba ne ba rahama ba ce abinda kuka nemi gaggawa su cewa fatina da azabi sai kun ce mina sadiki kawo mana azabi mana inda gaske kake sai ga hadari ya taso yana kara an ce wata mace tana bayan gari sai Allah ya mata mukashafa ya nuna mata hakikar hadarin da abin da ke cikin hadarin ta ga musibar da ke cikin hadarin da mala'ikun da suka yi wa hadarin ragama suna jaye da hadarin ta shigo gari tana gudu tana faduwa tana kuruwa me yake ba ce musiba ce ga tana ya za ki ce wannan musiba ai wannan ba musa ta ce a sai ta wuce da ita kafin ka ce ne wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu wannan iska Allah tabaraka wa ta'ala ce tanzikin nasa ka annahu a ajazu nakal tana kubbace mutane kamar wato kuskuren dabino yana daga musibar da suka fara gani ƙauyukan da ke bayan garinsu wanda iska ta fara kaddawa da wakai da raƙuma da mutanen garin su aka fara watsewa cikin birnin rukutututu kawai ga sana an zubo da su iska ta tumfuko su da garin su ta ɗebo su suna yawo a sama kuma ta wurgo su a cikin garin to kafin ka cire wannan kuma ta shigo cikin gari Allah ya barta sai da aka kwana bakwai yini takwas ana abu ɗaya mala'iku ne a ciki da ƙarfi da gudumu da kulakai saboda ne wato su adawa suna cewa waye ya fi mu ƙarfi ana ganin akwai wanda zai mana wani abu to sai Allah ya turo musu abin da ya fi su ƙarfi ya kare wa yansu Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan iskar ba ta barin abin da ta zo kansa abin da wato tutulukan suna mai da shi tufashe rigirgi annabi sallallahu alaihi wa sallama na na aisha take cewa ban taɓa ganin damuwarsa ba irin in ya ga hadari magana in ya ga hadari hankalinsa yakan tashi ta ce kasa zama waje ɗaya ya shiga cikin gida ya fito ya shiga cikin gida ya fito ta ce yin ita in ta ga hadari mutane suna ta fara'a suna ta farin ciki amma kai sai hankalin ka tashi in cikin haka waɗannan adawa suka gani suka zaci ruwa ne ashe musiba ce saboda haka hankalin mazala baya kwanciya in yi ga hadari sai ya ga ruwa ya zubo saboda zai ce bai san me a ciki ba haka wasu ka zata cewa ruwa ne ashe ba ruwa ba shi ta mazala yakan yi addu'a sallallahu alaihi wa sallam yakan yi addu'a akan in ya ga hadari ya ce Allah ka ba mu alherin wannan abin da yake tahowa da alherin abin da ke cikinsa da alherin abin da zai yi ka kiyaye mu daga shirinsa da alherin da ke cikinsa da shirin abin da zai yi saboda me ruwa in dai ka ga hadari to ba za ka san hakikan me a ciki ba tunda ya faru akan samudawa sun ga hadari suka zaci hadari ne ashe ba akan adawa sun ga hadari suka ashe ba hadari bane musiba ce a ciki to a gurguje abin da ya kare a kan adawa ke nan Allah tabaraka wa ta'ala ya yana kokanta musu ala inna adam kafaru rabbuhum wato adawa sun kafircewa ubangijin su saboda haka azaba ta tabbata akan adawa wanda kuma babu komawa baya a cikin ta abin lura a nan da za mu lura shi a cikin kisanin ta annabi hudu da wato za mu ji nan gaba kullum kafirai abin da ke damun su abu biyu ko abu uku ma an ce illa basharar mislana kullum abin da ke damun su kai fa mutum ne irin mu a ina ko mu da Allah ya aiko ka wanda shine babban mushkila a wajen kafiri ya gane annabi su ba su yadda da wannan ba mushkila ta biyu a izakun na turaban wa izaman a inna la mukrajuna yanzu mu mutu mu zama turbaya kashin mu yi rigidike kuma zai yi a taku hayata hayata ne wato wannan ba zai yi ba wannan ba zai yi ba mushkila su ta ta biyu kenan mushkila su ta uku ba da tsoro da gumaka in da kuma illa ka za ka babu ala hati na bisu ne mu muna jin cewa in kai wasa allolin mu sai sun jefe ka sai sun cuce ka sai sun haukata ka idan mutum ya dan fara wani abu kamar lokacin da Annabi Ibrahim kamar da mutum gaba ya fara kiran su zuwa ga addinin musulunci sai aka dan dena ruwa sai su kun gani ko gashi alloli kun kusa ka san dena ruwa in na ta yarda duka kai mu mun yi tofi da kai wannan da muka dena samu to duk mu ranganin kai ita a khairukum illa Allah sabun ku a wajen Allah ta ba Allah shi ke yanda ya ga dama shi ke ajiyar da to sai haka waɗannan abubuwa guda uku su suka wahalar da waɗanda suka wahalar kafirai suka kiyarda da annabawa su sun fi so a ce wani mala'ika ne ya sako daga sama kamar yadda aka gaya annabi sallallahu alaihi wa sallama me isa wai ba ba aiko ka tare da wani mala'ika ba ai kamata ya aiko ka tare da wani mala'ika idan ka zo ka ce annabi ne kai mala'ika ya ce eh haka ne muna nan aka aiko shi to an faɗa haka sai me yasa ko a baka wata wasiƙa ka hau sama walan nomin nuruki ya kata ta wajen Allah na kitaban na karo in ka hau sama muna kallo ka tattan wajen Allah kuma ka dawo da wasiƙa daga wajen Allah zuwa mutanen maka ga Muhammadu nan na turo shi to in ka in ka haka wato sai mu yadda su ba za su yadda ba lalle sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama mala'ika Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma mana annaka ayyuhu idza amul da إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ba wani ke ba wani ake hana mutane su imani ba a duk lokacin da shari'a ta zo musu sai ce wai ya ga Allah ya aiko mutum Allah tabaraka wa ta'ala ce ka ya musu in law kana fil ardi malaikatun yashuna mutmainuna la nazzalna alayhi min as-sama'i malakan rasula ai da a duniya akwai mala'iku su ma suna hudda suna yawo suna harkokin su to in za mu aiko musu da mala'ika in za mu aiko musu da annabi sai mu aiko musu mala'ika Allah tabaraka wa ta'ala ce ai aban ma ta aiko mu da mala'ika shi wannan da aka aiko mu kun san kowa ne Allah tabaraka wa ta'ala ce walau da Allahu malakan la da Allahu rajula da mala'ikan muka turo ma mutum za ku gani amma shi mala'ika ne amma ku mutum za ku gani domin wajen ku muka aiko shi ku muke so ne hudda da ku yanzu idan aka ce wato annabin mu mala'ika ne ko aljani ne waye zai ga wajen sa garin da yake yawa sai a tashiwa yo ko da ma lafiya nau'a mutum ne aka karo masa wani abu da na mutane yana da hannu uku ko kwazo uku ko yana da tsaho waye zai kusa da shi ha ai sai dai ya zama mutum irin mu Allah ya ce in da mun kawo shi mala'ika ma to mutum za mu gani wani maza suna a nan ma ya suna kuma abin da yanzu hana ku gane wannan to inda wancan ma kuka muka turo zai sa muku rikici ba za ku iya ganewa ba domin hakika da annabi sallallahu alaihi wasallam inda mutum zai tsaye hankali zai tsaye duba annabi sallallahu alaihi wasallam har ya san ko mutum ne wannan to ba irin mutane ba ko mutum ne wannan ba irin mutane ba domin tun ɗaukar cikinsa tun haihuwarsa tun tarbiyyarsa tasowarsa da rayuwarsa duk abin da yake ba irin da mutane ba ba irin da mutane ba ne girman sa sallallahu alaihi wasallama a wata ɗaya girman da yake yi a mutum a biyu na al'ada to yana girman shekara a wata ɗaya yana yin girman shekara ɗaya to ya shi na ga wannan magana sallallahu alaihi wasallama an ce watan ka biyu a duniya tsakanin wata biyu da uku ya miƙe tsaye waye zai iya wannan wani yaro a gada wannan bai wata shida bai fara yawo bai fara fitowa gomar gida shekarar ka biyu ba ta ciwo ɗan shekara biyu ya mata ciwon dabbobi yana hudda da jama'a yana komai da kuma shekara biyu da ɗan watanni ta so da haka ballanta na uku ba su kalli wasu sauran wasu cibobi a ce yau ga mutum yana tafiya in ya taka dutse dutse yana lotsewa ga mutum baya da inuwa ga mutum baya kaza baya kaza to shi kanshi wanda za ka ga cewa to wannan ko dai mutum ne to ba irin sauran mutane to so da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ita ce larura ita ce jiya ta farko da ce daban kafirai don me Allah zai aiko mutum saboda abin da su hijabi ya tsare su ba san me waye Allah ba ko me dangantakar Allah da halittarsa saboda haka duk sanda zaka ce Allah ya ce to dole ka faɗi inda kuka haɗu amma in dai faɗi inda kuka haɗu ba to ban da kun kazibe kawai mu abin da muke ɗauka ai ya kuka wa Allah saboda haka Allah tabaraka wata'ala kuma shi ne zai hukunta ku cutar ku ta biyu kamar da na faɗa da zu cewa wato ya za a tashi bayan an mutu domin wannan shi ne abin da annabawa suke ta ƙoƙarin tabbatarwa kar a bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki kuma yi masa bautan nan za ta samu sakamako bayan an tashi to yaushe za a tashi mu maganar nan an gaya mana ita an gaya wa iyayenmu an gaya kakanninmu za a tashi za a tashi har yanzu ba a tashi ba su can ma suke faɗa to balan da na yanzu sun yi ta ake mana za a tashi za a tashi har yanzu ba a tashi ba saboda haka kawai dole ya ce ta tsuniya ce kawai ba abin ba wanda zai ba wanda za a tashi kawai ma yi zuri kuna ila da zamani ne yake halaka mu kuma idan mutum ya ta mutanen wani gari ma yake sake tashi amma babu wani gari bayan duniyar nan duniyar da ita kaɗai ce gari ne ce in an ka mutu an gama ka yi naka ƙasa za ka zama an gama da kai wani kuma ya ce a ruhin ka ne zai furrin ya tashi ya koma cikin jikin wani mutumin ya shiga a sake haihu ka samu sai dai in ka haihu dama can ka canja can an haihu ka a gabashin duniya yanzu a haihu ka a yammacin duniya ko a haihu ka a tsakiyar duniya ko ba a sake haihu ka a unguwarku amma haka za ka tana cewa da gidan ku waje kaza bai ku kaga duk wannan shirye ne da kuma abin da ya wato saba wa tafiya ta addinin musulunci Allah tabaraka wa ta'ala bayan tafiyar adawa da tafiyar dan uwansa annabi hudu ya aiko annabi salu wanda shi ma annabi salu kamar dai yadda annabi nuhu ya tafi akai annabi salu shi ma abin da ya tafi akan sa kenan cewa wato ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku kar ku bauta a gunki kar ku biyayya ga kowa in ba ga Allah madaukakin sarki ba sannan su kuma a nan sai suka nemi cewa sai ya ba su inda gaske ne an aiko shi sai ya ba su mu'jiza to me kuke so in nuna a gaskiya ta cewa ni Allah ne aiko ni suka ce wannan dukan ya haihu wai dutse ya haifi taguwa in suka yi in ya haifi taguwa to za su imani in ya haifi taguwa za su imani ya yi addu'a Allah ya umarci dutsen dutsen ya fitar da taguwa sai aka fitar da taguwa mai ciki kuma ta haifi ɗanta don kasance ma ba taguwa ba ce haka haihu ba to amma Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya faɗa a harshen shi annabi salu cewa ku fa kun nemi imtihani daga Allah jarraba ce hadhihi naqatul lahi lakum aya aya ce a tare da ku fa zaruha takul fi ardillahi ku bacce ta ci wato daga arzikin Allah tabaraka wa ta'ala kar ku taba ta in kun taba ta to azaba mai radadi ko azaba na kusanci za ta same ku kada wanda ya taba wannan targuwa domin ne abin da ya kawo matsala a ciki cewa ta raba abincin su rabi ta ci rabi ta ba musu rabi mana duk abincin domin in ta tashi sai da cinye su gaba ɗaya duk ruwan gari in kan shafi da shanye su gaba ke ɗaya amma gobe ba za ta sha ba ba za ta ci ba saboda haka su kuma sai su ci na gobe to wannan sai ta zai musu musiba su ga cewa in an tafi a haka to ba san kuma inda za a ba sai suka dinga tunanin sai sun soke ta Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa wa fi samuda ice lahum kama ta'u hatani a samudawa an gaya musu lokacin da suka annabi ta da yake kasu soke jagoran nan suka ce zo soke ta aka samu wanda yake alƙawari wanda yake kowa iya cewa kamar da mazala sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa shine gudaru ya zo soke ta ya bi ɗan zai soke ya ta hau kan dutse suka bi ta dutsen Allah ya ɗage dutsen suka kasa hawa sama suka sauko ita kuma ta samu wani waje a cikin kogon dutsen ta shige ta ɓace a ciki shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tun da kun kashe ta Allah ya ba ku notice na kwana uku bayan kwana uku duk Allah zai halaka ku sai suka dinga ɗaukar da wasa ake daga wata rana ya ce daga rana ta kaza ranar ko tana yi gabaki ɗaya sai Allah ya je su tafi sakon su rana ta farko su sakon sai suka yi farko farko kamar an yanka musu wani abu duk garin gaba ɗaya sai dai wanda yake mumini kawai da aka kwana aka tashi washe gari sai suka kun suka yi jakin kamar kusa kun karnuka rana ta uku da aka waye gari sai suka kusa kun suka zama ike kowa ya duhu dukkan da shi kuma sai suka tabbatar da halaka cewa abin da dai salu yake faɗa shi ne zai tabbata ga su da ƙarfi Allah ya ba misalta cewa kanu yanzu su ne mai jibali biyu suna wato kamar da yake suka ta su awon cewa a tabnuna bi kulli ri'in ayatan ta absu wa tattabuna masani la'allakum takhludu wa idza bakashtum bakashtum jabbari wanda duk samudawa ne wanda sun zama mutum sai ya yare ke dutse ya shige dakuna ya gidaje a ciki ko kuma ya rarraki dutse ya mai da shi ɗaki kuma ya kai rushe a kai ka gida a aiki ma'ana ɗakunan su ɗakunan duwatsu ne mutum saboda ƙarfi sai da daji ya samu katon dutse ya rarrake shi ya ɗaki da halu kuma ya ɗauko shi so da shi gida ya aji saboda ƙarfinsa kawai to da yawa wani sa'in Allah ya yi mutum ni'ima ko ta kuɗi ko ta wani abu ko ta ƙarfi sai ya dinga jin ɗagawa yana ganin kamar cewa man ashaddu min naquwa wa ya fi mu ƙarfi wa ya isa ina wani ba ni ba kaza kaza sai mutum ya fara kirari wannan duka su Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kashe su wato ta hanyar ƙarfi irin yadda aka yi wa adawa ta hanyar ƙarfi irin yadda aka yi wa adawa Allah tabaraka wata'ala ya sa aka yi musu tsawa hadari ya taso domin akwai waye guda biyu a wata ruwaya Allah ya ce su an halakar da su da iska a wata ruwaya kuma an halakar da su da tsawa aka ce duk biyun ne suka faru iskar aka taso da ita sai aka dinga yin tsawa irin wannan tsawar da muke yi ta hadari din nan sai aka zai yin fito amma ita wannan ta musamman ce domin irin wanda aka yi domin isra'ila ce lokacin da suka ce arnan la a jiharata fa a fata tuhumar sa'ika lokacin da banu isra'ila suka ce a nuna musu allah kuru kuru aka ce wani mala'ika kila mala'ika jibril ne ya gaka musu tsawa suka fada suka mutu to su ma wato sanudawa tsawa aka yi musu aka daka mutumin yake sun yana da karfi ko aka sa wani mai karfi ya mai daka masa ya faɗi ya mutu yana tsaye goro ko aka wuce jarumin jasimina duk suka faɗi suka yi goro suka mutu kowa aka yi faɗi saboda tsoron zuciyarsa da ƙwaƙwalwar ba su iya ɗaukar ƙarfin wannan tsawar ba aka kashe su gaba ki ɗaya saboda sun saba Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan abubuwa da labari gani Allah yake bamu kawai mu ji sun wuce a'a Allah yana nuna mana inda yadda tarihin duniya ya taso kafin a zo kanmu ku ɗin da kanku da kanku ne fara kanku da kanku aka fara kanku da ci haihuwa Allah zama lafiya ne bari ku ji labarin waɗanda suka fi ku ƙarfi waɗanda suka fi ku tsawon rayuwa domin samudawa Allah ya ba su tsawon rayuwa an ce dalilin ma da yasa suke yin gidan dutse idan sun yi ginin gida irin na bulo na laka to kun san a yanzu muka yi gida musamman in ka shiga cikin gari za ka tada gida mai shekara ɗari da wani abu gini soro sai a cewa wannan soron yin shekara sa ɗari da wani abu to su idan sun irin wannan gidan sai ya zagwanye mai gidan yana nan bai mutu ba to su suka fahimci irin wannan gidan ba zai daɗe ba tare da su baya rayuwa irin rayuwarsu dole dutse ne zai rayu irin rayuwarsu saboda tsawon rayuwa mu da muke yin rayuwa ɗan shekaru ɗan kaɗan su mutum ɗaya yana shekara dubu ɗaya da ɗari shida dubu ɗaya da ɗari uku dubu uku ɗari shida samarin garin su ne masu ɗari biyu ɗari uku duk wanda kai an ce shekarar ta ɗari biyu ko ɗari uku yana daga cikin samari amma da tijin unguwa su ne suka fara daga shekara ɗari tara abin da ya sama ɗari tara dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari kaza to wannan mutum ya isa da tijo kenan amma idan kana shekara ɗan ɗari ɗari biyu ɗari uku to wannan baka ma kai wanda za a fara magana da kai ba su ma samudawa irin wannan rashin lafiya ta adawa irin rashin lafiyar nan ta mutanen annabi nuhu ita ma ta same su cewa ka zama ka mudu bin nuhu ka kalu a basharar minna wahidin raka biyu illa illa lafi da lalin wasu a bashar mutum irin mu ɗaya daga cikin mu kuma sai ya mana wayo shi ke nan sai mu dangane shi su ma wannan wanda har yanzu wannan rashin lafiya ita ce hana wasu rabauta da samun amfanin bayan Allah. Yahudawa sun za ka mutu annabi ka ce mutu annabi sai ka ce da an taɓa yin wani annabi yoshi annabi Ibrahim yawwa an taɓa yin annabi yoshi annabi Musa yawwa an taɓa yin annabi yoshi annabi Isa ga yawwa amma da ka ce Isa ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ba annaba bane saboda wani zamanin su suke wannan wancan a hajjar da zuba aka lawa rasula wacce ne Allah ya aiko kowa yana rena wanda yake gani amma an kace zamanin da yanzu wani kai maka haɗu da shi in kace an taɓa wani waliyi a gare ka ba yawwa amma an kawai haka wanda ya ce wacce ba waliyi ne wacce nan saboda shi ma wani ganin shi yake wacce nan wai duba yake ga ta ina kawo ya fito mai ko ta ina ya hannuwa biyu ko ta ina yake tashi sama lalle wani abin da ake so a gani wanda za a ce wani na Allah ne a ga wani canjin rayuwa na halitta tsakanin ka jikin sunan da za ka yi da wancan da bane amma in dai za ka kalle shi daga irin ka ne ballanta na ma ka ka dara shi samun kuɗi ko ka dara shi lafiya ko ka dara shi jin daɗi ko ka dara shi walwala a duniya to ta ina wannan ne zama haka to wannan sai zai ma shamakin ba za ka amfana da shi ba haƙurin wanda da ba dai wannan illar ba wataƙila in ka matse masa sai ka amfani a duniya ka amfani a lahira ba yau ƙunshawa ma ka duba su abuja gunki suke bautawa suka rena a nan suna alaihi salama saboda ɗan uwansu ne ɗan dorinsu ne maƙocinsu ne aka yanka biyayya wai aka taho madina garin yahudawa wai da allah da annabi ku ne da ƴaƴan yahudawa in ma annabtar nan dai wani abu ce ai taku ce ma wai Allah Muhammad annabi ne wai yahudawa qurayshawa mushrikai su suke za su ga tambayar yahudawa wai annabi Muhammad annabi ne su ga suke suke shakiyanki sai suka ce a sai da ku koma ku tambaye shi su ba su faɗa ba saboda tsayewa ku je ku masa tambaya iri kaza in ya ce kaza in ya ce kaza amma wai lalacewar shi ne wai ba za ku yi da cewa ɗan uwan ku zama wani abu ba su da kansu da ƙarshe da suka ce kai magana nan ne wannan mu haƙura muhammadu ko ina ya je ya ɗaukaka ne da sunan mu ɗan uwan mu ne za a ce ba ƙure shi ne sabuwar bin umayya da ya tafi kallo yakin da manzo Allah ya abu ne ne wai ɗan kallo ya je shi a sannan sai aka ce da Allah a yaƙi nan wa kake so ya nasara za a yaƙi da shawa da hawa zinawa tunda ana ɗauka manzo Allah ba Qurayshi ne shi kenan su auren su kabila ne da shawa da hawa zinawa sai ce to gaskiya dai ko da wannan tare da Muhammadu zan so a ci Qurayshawa ba wai ya fito da Allah ya nasara sai dai ba Qurayshi ne in an gama a tarihi za a ce Qurayshawa sun ci hawa zinawa in ku aka ci Qurayshawa to hada shi a ciki to kaga hakan shi ya yi tunani a wannan lokacin cewa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ko don kabila ko don cewa dan uwan mu ne wannan idan ka ga mutum wato samayin wato nafsi ila da nujus zuciya ka dinga karkata ya zuwa wajen wanda suke danginsa ko kullum su abin da ke damun su a basharun minna wahidan nattabi'u inna idan lafi dalalin wasu wa a uke zikirin alayhi bainina بل هو كذاب الأشر الله يجيب يعلمون غدا من الكذاب الأشر وشي تمثيل مكريتي الله يجيب أكو سوى هاي تمثيل مكريتي الله يجيب إلا مرسل ما قد في رسالة فارتكبوا واستبيب والنبيهم أن الماء تكمة بينهم كل شيء مرتفع وكشيء تكن كشي ولا الله تبارك وتعالى كما يحكم مثل ولا ساوى سالكا كذبت كده وإذا باين الله قدابيه manyan salihan bayan Allah tabaraka wa ta'ala su ne suka tsakai su tsakanin babban annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam wanda shine farkon manzanni da kuma annabi Ibrahim alaihi salam khalilullah annabi Ibrahim annabi ne mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala annabi ne mai matsayi annabi ne mai martaba annabi ne wanda su biyu kadai manzo Allah yake ce musu baba da annabi Adamu da annabi Ibrahim aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duk ƴaƴan baban mu annabi Ibrahim na fi kowa kama da shi Abubakar kana kama da wani Umar kana kama da wani Usman kana kama da wani yace amma kuma babu wanda ya fi ni kama da Ibrahim duk ƴaƴan da ya haifa babu wanda ya kai ni kama da shi shi ta Allah tabaraka wa ta'ala da yawa a cikin alqur'ani yake masa kirari yake jinjina masa ya ta kai dai Allah tabaraka wa ta'ala ce wata kaza Allah Ibrahima khalila Allah yana shula Allah yana sanar da duniya cewa yanzu da Ibrahim na rike shi mafi daɗi na shi ne kalili mafi daɗin Allah tabaraka wa ta'ala abinda duk ne ma Allah ba shi yake abinda duk yake so Allah ba shi yake saboda matsayin annabi ibrahim a wajen allah tabaraka wa ta'ala allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mu cewa wala qad atina ibrahim rushdahu min qawli mun ba annabi ibrahim shiriya mun ba shi sanin allah mun ba shi annabta tun yana yaro karami tun yana yaro karami ya san shi waye ya san waye halitta shi ya san kuma da irin zuwa duniya shi ta allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna ibrahim kana ummatan annabi ibrahim shi kadai azuba ne saboda fadin zuciyarsa da karfin zuciyarsa da yanda yake tsakaninsa da ubangijinsa tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka alfarma sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya annabta a zuriyarsa daga kan annabi ibrahim ba tsara wani annabi ba sai ɗansa ba ƙara saukar da wani littafi ba sai dan su za'a ba komai sai da gidan shi tare duk sauran tsatsau na annabi nuhu ga baki ɗaya annabi ibrahim ya dakatar da su domin kafin annabi ibrahim annabi salu da annabi hudu duk ƴaƴan samu ne kan annabi nuhu amma annabi ibrahim yana zuwa to shi kenan kuma babu wani annabi da aka tsare sai zuriya annabi ibrahim shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ja'alna fi zuriyatihi an-nubuwwata wal kitab mun sanya annabta a cikin zuriyarsa mun sanya littafi a zuriyarsa da zabura da injila da attaura da alqur'ani duk ayansa aka ba alayhi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ataynahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin saboda me saboda matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi Allah tabaraka wa ta'ala ya masa kira cewa innahu kana siddiqan nabiya ma'ana annabi ne siddiqi kuma annabi wato kamar irin matsayin da na soja ka je janar kuma ka ce ma laftanar janar siddiqi wani matsayi ne bai kai annabi ba annabi kuma matsayi ne ya fi siddiqanci sai da kuka shuɗe kan wannan matsayin da cewa siddiqu ne kuma maryam tana kan wannan matsayin siddiqiya ce in ji Allah tabaraka wa ta'ala ummu siddiqatu siddiqiya ce daga siddiqanci sai annabta kawai to amma sai a haɗa ma biyu a ce siddiqan nabiya kamar imam turmiji ya ce hasanin sahihu hadisi ya zama hasan ba suka ce to me na faɗin hasan kan tunda ya zama sahihi sai hadisin da aka ce masa sahihi a zai ce a ƙara ne hasanin sahihu to siddiqan nabiya ya zama siddiqi kuma ya zama annabi annabi ibrahim alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ibrahima la'awwahun halimun annabi ibrahim mutum ne mai yawan koma zuwa ga allah annabi ibrahim mutum ne mai hakuri mai juriya a cikin musibar da ta same shi shi ta allah ta baraka wa ta'ala ya masa ta goma shi lokacin da suka yi artabu da lamarinsu ya jefa shi cikin wutan nan allah ya ce kulla na rukuni dabban wa salaman ala ibrahim annabi ibrahim ya shiga ma'azakai da yawa ma'ana wa alhalu da yawa ya samu kansa irin abin da annabi Musa ya samu kansa a cikin tun lokacin haihuwa an ba lamarudi ya yi shekaru ɗaruruwa yana mulki an ce su huɗu ne a duniya suka mallaki duniya a zamanin su duk duniya ƙarƙashin mulkin su take zukkallai ya mallaki duniya annabi sulaiman ya mallaki duniya lamarudi ma ya mallaki duniya bukuta nasar ma ya mallaki duniya wani da majusi ne shi duk ta nasarsa da majusi ne amma duk duniya sai zama ƙarƙashin mulkin sa to haka da wani kuma kuma in kai sun mulki duniya ta kan irin sarakuna ne shekara hudu a cikin sauka a'a mutum ne zai shekara ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar yana mulki ba ne cewa sakki abin da yake umma wuri kuma illa ma a rasa mafar aure zai faɗa kada wanda ya faɗi magana sai abin da na faɗa fir'auna an ce bai daina bai fara ma zalunci ba sai dai shekara ɗari biyar akan mulki sannan aka ba ni tsoro aka ce za a haifi wanda zai halaka ka shi ne da mai abin da ya faru kenan aka ce za a haifi wanda mulkinka zai ƙare a hannunsa ya ce to aiko an daina haihuwa in dai haka ne an daina haihuwa shi da yake ya fi fir'auna ma wayo shi fir'auna sai ce ya yarda a haihu amma a cikin ta masa in namiji ne ya kashe shi ko wannan da dai yaji an ce za a haihu sai to shi kenan dai ya kashe auren ma gaba ki daya duk wani mai aure ya kashe mai aure ba dai sai da auren za a haihu ba saboda haka sai ya tsiri mazan gaba ki dai sai su daji ma zanga mai aiki a daji da haka da gini da noma da ciwo kawai mata kuma na cikin gari in ka zama mutum da mata a cikin gari sai dai sa sai ƴaƴan sarauta kawai amma ya yarda akwai shugabanni da ya saka idan mace tana jinin haya to mijinta ya iya zuwa su gaisa ya gwanta ta gan shi to shi ke nan ya koma shi ne don za a haihu to ba san cewa in Allah ya rufe abu ba in duk duniya an kama kama a tare to sai abin ya faru kaga Allah bai tashi dangare Fir'auna hanci da aka haifi kai shi aka ba a jiya saboda a dangare masa hanci wanda yake gudun za a haife shi aka haife shi kuma aka ba shi aka ce ka kula da shi sai na Musa bai bar gidan Fir'auna ba sai dai ta kama shekara arba'in amma duk rayuwarsa a gidan ne sura ta annabi Ibrahim Allah cikin hikimarsa aka samu cikinsa ba tare da sanin lamarudu ba kuma mahaifiyarsa ta ci gaba da renon cikinta ba a san da ciki ba har lokacin da ta tashi haihuwa ta tafi daji ta shiga wani kogon rami ta zauna a ciki ta yi bikinta ta haife shi alaihi salatu wassalam ta gefe jikinta ta lullube kofar da ganye ta bakin da iska ta dinga shiga kan haske ta lullube shi a ciki ta tafiyarsa sai daga dare take zuwa ta bashi nono ta tafi daga dare take zuwa ta bashi nono babu wanda ya san ta haihu kuma ta fashi nan Allah ke ciwon sa amma kafin a yi sati sai da zata da shi ma bakin kofar ramin ya fito yana gidanta ya yi girma har ya yi yarda ya fito ya je ko bakin ramin ba kafin wata daya zama yake su hira da ita ya girma zama yake su hira ranar uban ya zo ta ce ai na haihu kuma yaron yana waje kaza na rike shi da yayi alama waje kaza shi ma uban ya samu lokaci da daukewa ya su hira da shi yaro bai sanar da shi ne bari ya zama saurayi ba wanda zai ce yanzu aka haife shi shi ne tun yana zaune a can yake hira da iyayen yana so ya nuna musu cewa fa ya zo da wata magana sabuwa wata rana yana hira da uwar sai ce wai babu waye sai ta gaba tambayar ba a taɓa yin ta ba to amma sai ta fahimci tambaya ce ta yaro in an ba shi amsa irin ta yara na iya haƙura sai ta ce masa sarki sai ce to waye baba sai ta ce masa sai ce masa sai ta ce masa sarki baya zuka mata ce ba haka bane saboda ya san akwai inda zai kure ta sai ta ce mata waye sarki sai ta yi shiru sai ce baki an kamu ka ta ce ba a yin wannan tambaya shi ga to shi ke nan sai ya kyale ta razai su sake dawa suka da shi bakin rami a zaune yana kallon dabbobi da yakuma da shanu sa kan da sai ce ba da wa'ancin duwaye su sai ta fara jin cewa bayan da yana wasu maganganu tun da ba buɗa da kowa sai ita amma a wajen wa cikin wannan tambayoyi a wajen wa cikin irin wannan tambayoyi to har uban ma da ya zo ya fara wa baban irin wannan tambayoyin cewa waye kaza waye kaza waye kaza sai aka ce kai kare irin wannan tambayoyi sai to na daina malamai sun ce mahaifin annabi ibrahim hakikata shi ne tariku ba azara ba wasu suka ce a'a tariku ne mai suna azara aka ce a'a tariku daban azara daban shi azara dan uwansa ne domin tariku mahaifin annabi ibrahim ya rasu azara kuma ya rike shi domin Allah ta baraka wata na ce iska da abi ya azara lokacin da yake gaya babansa azara aka ce da babansa ne kawai sai Allah ce iska da abi amma in aka ce babawa ne to ba shi ne na gaskiyar ba in an zo kan na gaskiyar baba za ka ji an ce amma da kara an ce an ce babawa ne to ba shi ne na gaskiyar ba suka ce kuma da ba ana kiran dan uwan uba tunda ƴaƴan annabi ya kudu sun ce nabudu ilahaka wa ilaha aba'ika suka faɗi ishaqa da isma'ila bayan ko isma'ila baya da cikin iyayensu dan uwan ubansu ne ka to wannan da maganganu cewa da malamai suka akan cewa azara ba shi ne baban annabi ibrahim ba tunda azara ya zama dan wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana kissar abin da ya fara faruwa annabi ibrahim azara mai sassaƙar gumaka ne yanki yake sassaka ko ba ne mai tallafi a nan ibrahim amma kullum aka sassaka gunkin nan aka ba tallan sai a dawo ba a ciniki ba a sayar ba yaya aka ba a saidawa ne kullum kullum kullum sai wani abu zai ce ai ba za a tsara sayan kayan ibrahim ba ya ce me ba ya ce ai zagin goma ka yake mai tallai da zai ce waye zai sai abin da zai cuce shi ba zai amfane shi ba waye zai sai abin banza waye mai kuɗin banza zai sai abin banza su da ta jikin zai da cewa ba a saya ba sai a kai zuwa kake yi kake zagin guma ka kake ce baba da kusa zauna baba zauna ya ce ya abati in ni ƙarfi a nemi da ilimi malam ya cika fasta bi ni a hadita siraɗan sauniya baba ina da wani sani ina da wani ilimi da kai baka san shi ba na san abin da baka sani ba ka bi ni in ka bi ni zan karantar da kai zan koyar da kai zan tsora ka akan tabarki mara jiki to azar sai fara jin sabuwar magana abin da zai rayu wanda ya ce ya abati la ta abu da shaitan inna shaitan kana lir rahmani asiya to wannan su zama a kabar mai ikutiha domin wacce in ya ce wata ilimi ne ko wani labari zai bashi ko wata kisa zai bashi sai ya fara nuna masa magana ta ka san ma'alloli cewa kar a bauta wa gumaka yanzu da wanda ya kamata a bata da ya zama nuna nuna ya rufe shi ya abata inni akhafu an yi masaka azabun min ar-rahman fa takuna bi shaytan waliya yace a a to yanzu na gane anta arajibun an alihati ya ibrahim wato dama abin da ake gaya mun gaskiyar ne dama kai ba ka san gumaka kai ba ka san kaza kai ba ka to sun je ba ka san zuciya ba ni ba kai ka bar min gidana ka fita na kore ka ka za ka saboda tarbiya irin ta annabawa saboda wato falaha irin ta annabawa annabi ibrahim kyakkyawan maga kala ta kala salamun alai kowa ba shi kai tunda ka kore ni zan tafi amma ta akka da na karafi zan nemi roƙa ma ubangiji na abin da kake Allah ya gafarta ma ko shi ne ka kuma na tabbatar abin da zai roƙa a wajen Allah Allah ba zai hana ni ba kuma sannan zan kaurace ma tun da ya ce wa hajjin ni maliyan ka fita daga ido na ba na kai kara ganin ka a garin nan Annabi Ibrahim ya ce na yarda zan tafi zan kaurace ma kuma zan je inda duk zan je to ba zan manta da kai ba ni zan ci gaba ma addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalin mu yake cewa ku a zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ku shawara ina umarta ku da ku koyi da Annabi Ibrahim ku koyi da Annabi Ibrahim da mutanen Annabi Ibrahim me yasa Allah ce ne kun koyi su yace in qalu qawm inna bura'u minkum wa inna ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bayyana wa bainakum al-adawata wal baghdha abadan wa'annan mutanen Annabi Ibrahim sun gaya wa iyayensu sun gaya wa mutanensu sun ce ba mu ba ku kuma da da yau mun tsora gaba tsakanin mu da ku muddin za ku bauta wani Allah Allah shi to kowa ku koyi da mutanen Allah Ibrahim amma kar ku koyi da shi a waje daya lokacin da yace zai nema wa Hajar gafara yace ma kan su gifar Ibrahim la bi illa an mu'itan wa ada hadiya alƙawari ne yace zai masa kuma ya tuka alƙawarinsa ya nemi gafarta masa amma muka ce masa a Ibrahim hajara makiyin ne ko ba za ka faɗa da makiyin ne ce subhanallah ne falan ma ta bayyana lahu annahu adula tabar ra'ayin lokacin da muka gaya wa shima ibrahim cewa hajara makiyin mu ne yace wallahi Allah ni ma da yau na fara kiyayya shi na fara gaba da shi shi sa Allah ya jinjina wa annabi ibrahim kuma ya umarce mu da mu koyi shi annabi ibrahim dan asalin babila ne babila tsohon gari ne an ce a duniya shine garin da aka fara gina babu wato wani gari ne a can kasar iraki shi ne gari na farko da aka fara yi a duniya a iraki to kan wannan asalin wannan wajen ne a nan aka haife shi ko da wasu ce a sham amma nan kan da ya fi inganci a babilon ne a nan aka haife shi a nan suka zauna har ya girma har lokacin da zai yi wannan hijira to a lokacin ya samu damar dan uwansa dan uwan kannansa domin akwai hara da dan uwan tarihi shi ne ya haifi annabi nuhu Allah tabaraka wa ta'ala ce duk da lokacin da Annabi Ibrahim sun zai hijira Allah ya ce fa amala lahu lut sai annabi lut ya imani shi qala li muhajirin ila rabbi shi ko ban garin nan zai sai ce mutum mutane kuma ya aure saratu suka tawo tare da ita shi ne suka baro kasar iraki suka tasamma wato sha Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa shan kira ya ce al'adar da baraka na fiya lil alamin garin da wuri ne mai albarka kamar yadda ya faɗa da a cikin sutul isra'i cewa wato allazi baraka na haulahu wuri ne mai albarka wuri da muka albarka a wajen annabi ibrahim ya baro ƙasar iraki ya zo misra a nan misra tare da matarsa saratu da ɗan uwansa annabi lutu annan suka haɗu a sarkin misir shi kuma sarkin misir suka haɗu wani sarki algalimi duk inda ya gama sai ya kwata in dai kace mata kace sai ya kwace ma amma kuma ya ɗauke sai in kace yar uwanka ce amma ba kai saka wuce gaban shi da mata ba sai nan Ibrahim dan ya kubuta sai ce ai mata ce yar uwanka ce wannan sallallahu alaihi wasallam ce annabi Ibrahim da kuka wasu magana ba aka tada ba haka take ba sai maganganu guda uku maganar da ya fare akan domin bayan ya yi zuma da babansa to ya fito a kan lokacin da aka ce a zo a tafi bautar gunki to a lokacin bayan da ya fi jaji a bautar gunki kuma kowa da tauraron da yake bautawa sauraro yake bauta annabi ibrahim sai ya kalli wani wata haka wani tauraro ya haka ya haka sai ce kai ban da lafiya ce ai tauraro da na gani ya ce ban da lafiya kana yi ka biyu sai ce ya shi ba da lafiya da bara sallallahu alaihi wasallama in wani ta suka hura wuta a zuwa ta mota gunki da shi yake zuwa aka sake zuwa wani lokaci aka hura mata wuta sai aka ranar dai karo na uku aka kewaye shi yanzu muhammadu yanzu ba za ka so cikin kalmar cikin ƴan uwanka ba ba za a ka yawan samu ba ka san muna alfahari da kai yana ba yaro karami suka hura ba yanzu ya ce ko mutum yanzu aka ce ba an baro ba sai gari ce nan ba kai inda za a je wajen zuma kan ba da aka wani rugugu a sama aka daka wata tsawa to ana nan ba ma wanda ya dauke gunki a guje kowa ya dawo saboda tsawon da aka yi akan mutum da irin ta ba kowa yana haki ba akan dalili ba wanda Allah ya zai kwance shi aka sake sa wata rana sannan ma aka zo aka matsanta masa aka matsanta shi a samun magana ce mu kan muje aka sake rubin kuma wannan tsawon nan ma kowa ya dawo a guje karshe dai sai su abbas suka fahimci cewa maganar nan dai mun gane fita da muhammadu ne an yi fita da sun shuka kuma shi a gida ku gani in za a yi yani muhammad da wajen mun san ba ka san zuwa wajen nan zaman ka ya ce to sanin alayoyin da tafiya suka je biki aka je aka yi shirka aka dawo ba ma da Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ta yi ne kin ba Allah ne ya tsara yake ba za shi ba saboda haka shi da kuma aka yi gaba za shi amma din ya ce ce ni su ki ban da lafiya sai su tunda baka da lafiya tauraron shi ya gani su suna so ku zaka ta tauraro sai ce ni ma tauraro na ya ce ban da lafiya suka yi zaman sa kuma Allah ya ce annabi Ibrahim yana tunanin wannan magana ne yasa ya ce ta kin ne shi kada fa lahira Allah ya tambaye shi a ce ya kafa da ba daidai ba malamai suka ce ai wannan lafiya ne kamar za a hauka ne ka ga mutum ce wallahi ba na jin daɗi ai zai iya fassara da yadda ya ga dama ko wallahi wai ba na jin daɗi waye na jin daɗi sai ce ba ya sakiwun ne ba da lafiya ba da lafiya to suka tafi wannan tafiyar shine fada guma kan su je ruruka haka zo waye mabba ala hazari ala yatina waye yi wa allolin wannan waye kaza kaza sai ne ce ai ba wanda zai wa alloli wannan in ba ibrahim ba domin kamar ya fata mai gudu rukalu da ibrahim dama akwai wani yaro a garin nan muna ji shi kaɗai ku zagin guba ta ana mutan shi ne aka kira shi kai kai guba kan mu wannan ce ni din a waye ya mutu shi babban su ne dama ya rata yawa wani katon gunki ga shirin shi ko dama shiga ya yi amsa su yana zuwa dama in za a tafi babban gunkin sai a je a yi dafa-dafa a su yi soye-soye da kayan sai a zuwa ajiye a gaban gumaka wasu sa albarka kafin a dawo daga bautar daji in an dawo kuma kowa zai ɗauka da shigowa kafin sa albarka yana shigowa ya da ga ruwa mai sanyi ga nama ga zuma ga gurasa sai ce ah alata kulu ya an aje ku abin da ku kowa kowa ka suka shi kuma ba shi ne malikul la tadbukun ya maka magana ina magana sai to bari ku gani shi ne bai dinga lantarsu da abin da suka yi kare da shi ne aka ce da yake ai babban su ne alƙadi ya yi wajen lafiya alamu ya ce ai abin da yake nufi wanda ya yi aikin babba a wajen da ba sai shi ya aiki shi ne annabi ibrahim aiki na ya ce musu babban su ne ga baki ɗaya ya aiki to kashe dai aka masa abin da aka yi masa na wato wuta da aka rura shi sai ya ba da shawara cewa babu abin da za a ibrahim a more irin a kona shi saboda haka kama ne yan awa kulle aka yi shela shekaru aka yi ana haɗa kuɗi na siyan itacen da za a kona annabi ibrahim sai da ta kai mace a gidanta tana yin tsatsa ta tsatsa bargo ta kai kasuwa don ta samu kuɗin gudunmawar itacen kona annabi ibrahim wanda ya ci mutuncin alloli haka ai ba abin da ba za a yi masa mace ce za ta tsaka ta tsaka bargo mai kyau ta kai kasuwa ta sayar ta kawo ta ce ga gudunmawarsa sai da aka tara kuɗi mai yawa aka sai itace aka sai itace kuma aka gala wuta ta kai wutar ba za a iya zuwa kusa da ita ba balantana a jefa shi aka rasa yadda za a yi sai shi ɗan yarwa da shawara cewa ku sa shi a madoza ku jefa hankalin mala'iku ya tashi aka sa annabi ibrahim a madoza mala'iku suka suka gaddame madoza in aka zo aka yi kula ko madoza ta ki dagawa ayi ayi ta ki dagawa sai shi ɗan ya gani abin da sai ce kuna kan ta daga ce ku samu mata shawara ku musu bijidir ku jera gaban su bai gaya musu kai da ke faruwa ba amma ya ce ku dai ku yi haka ana zuwa mata suka tsire su ce mala'iku suka bar wannan sai fa aka daga annabi Ibrahim aka dinga juyawa shi ko lamarin da yasa aka yi mai daidai sama yanda zai dinga hangen annabi Ibrahim aka zo mala'iku hankalin sai tashi cewa wato ya Allah ga abin da Ibrahim yake ciki a taimaka masa Allah ya ce na ba ku izini ku zo ku taimake shi duk bukatar da yake da ita a wajen ku yi masa jibril ya ce ibrahim ga ni tare da mala'ikan ruwa rosu da mala'ikan ruwa da mala'ikan iska da mala'ikan kaza abin da duk kake so a yi da wutar nan ko daga wannan haka za a me kake so sai ce in dai bukata ce a wajen ku bani da ita ba ta da ita ka san kuɗin da za ka faɗa wuta ce baka za ka ba ya ce in dai bukata ce a wajen ku ya ce to aikan mu wajen ubangijinka abin da kake so in ya ta sani ko ai kamo da ubangijin ka dan mun muna cin zafin ka fada wutar sai ce to zan tambaya ta sai ce shi ubangiji na ya san halin da nake cikin yanzu sai ce ya san shi ba shi kenan tun da bai sani ba ne sai in gaya mai amma tun da ya sani ka bari abin da zai so ya faru sai ce hasbiyallah sai jibril ya girgiza kai ce lalle wannan ya isa Allah ta baraka wajen lafi turku ya fara tunda ya ce daga ni sai shi sai ku bayan waje Allah ta baraka wajen lafi wa radu bi yi kai nan wajen annahu mun asfali Allah ya ce kun la na kuni bardun wa salamun ala ki zama sanyi sanyin ko ba irin na iya kundishin wanda ya mara sanyin lafiya annabi Ibrahim sai da kwana arba'in a cikin wuta dabbobi magana sallallahu alaihi wasallam su duk dabbar duniya sai su dinga kokarin kawo gudunmawar ta kashe wutar ko da bakin ta ne amma saboda yawan wuta ba su iya kashewa ba sai ce sai dai tsaka ita ce da yake kawo shedan ce hulawa ta dinga magana ce duk inda kuka ganta ku kashe ta da na aisha ta ga tsaka ce ku kashe ta makiyar annabi ibrahim ce makiyar annabi ibrahim annabi ibrahim haka ya zauna kwana arba'in yana yawo ko rigarsa bata kone ba sannan ya fito da wani ya ce ibrahim ya ce na'am ya ce ya aka yi ce ubangiji na ya kare ce gaskiya ubangijin ka ya burge ni ya ce kuma zan yanka ma shanu dubu don ya ce a'a sai dai ka imani ya ce a'a ba wannan zan je zan je yanka maka shanu dubu don ya burge amma kan ubangijin na naka wani iri ne sai ce rafiyar laji yi wuyi wa wuyi da abu ne wani da ana wuyi wa wuyi jini ba kai ma kana raya kana kashe aiki yi kace kan zamu mutum biyu da kurkuku a ka masa biyu ya kulla kanta ya ce kai kuma tafiya kai ka gani na kashe ɗaya na raya ta alai ibrahim ya fahimci wannan wawa ne ya ce fa inna la hayati bi shamsi min mashriqi fati biya min magharibi to ubangiji na yana zuwa da rana ta gabas kai ka hausa ka ta yamma yace a ban da wannan to da zai iya kuma wutar da zai kafara to amma dai karshe Allah tabaraka wa ta'ala sai yace wai shi yana son yayi yaki da Allah saboda haka Ibrahim ya gaya wa Allah ya shirya shi ma zai shirya ya faɗa Allah ki tokace masa ya shirya sai ya shirya ki tara rindina ɗaya ta sojoji dubbin ɗaruruwa aka fita fili aka yi sauro aka yi kwalkwali aka yi masu da garkuwa da komai za a yi yaki da aka shirya shi da yake tuku kai ayyuka na Allah da wasu ina za su kullu a ina suke wani za a faɗa da Allah da sojojin Allah da lamaru saboda shaƙawa ba sai Allah ya aiko musu da kuda kuda shi aka fara da shi ya rage shi ba kusa da kunnen sa kusa da idan sa wo ke cikin hancin sa ai bai dinga da sai a yi shiga cikin tsakanin kwakwalwarsa da ina ne sai da ta kai ya ji ya samu kansa jikin dutse yana bugawa saboda kakkayi da yake ji a cikin kansa na yawon kudan nan da kansa ya saka kansa kansa ya fashe da kuda Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da shi sannan su kuma Allah ya halittar musu wata irin fara ta ji dubin da sauka a jikinsu tana tsagan naman jikinsu kowace fara in ta sauka jikin mutum to ba ta tashi sai dai kashi da ke dole da fara shi kuma da kuda aka gama shi yan wa wannan in kamar yadda na faɗa annabi ibrahim annabi ne mai girma yana da abubuwa da yawa wanda idan za mu tsaya a kansa dare zai kare da baki ɗaya sai da babbar ni'imar da Allah ya masa kamar da muka faɗa ta farko Allah ya ce wa ja Allah fi zuriyatin nubu fi zuriyatin nubuwata mun sai da zuriya Allah ta sada da littafi domin ya zo Misra ya wuce Misra ya auri Hajaru yana zuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi annabi Isma'ila yana ta addu'a Allah ya bashi da ya bashi da Allah ya bashi annabi Isma'il Allah ya bashi annabi Isma'il Hajaru sai tana ganin Hajaru da ciki sai hankalin ta ya fara tashi ta dinga tsogararsa a gida ta dinga dungurarsa ranar hajjar ta ce ne za ta gudu sai ta gudu ta can bayan gari gindin wani take ta zauna tana tunanin wani ina za ta yi sai wani mala'ika ya bayyana gari ta ina za ki kin san ku abin da kike dauke da shi kina dauke da annabi mai girma wanda yake da zuri'a mai girma Allah sai ya mallaka masa duniya da duk abin da ke cikin ta sai ya shugabanci lafiya da duk abin da ke cikin ta malamai suka ce tun daga sannan aka fara samun bushara annabi manzo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin wannan sunan da ake gaya wa hajin ba sifar Isma'ila ba ce sifar annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ne Allah ya mallaka masa duniya da abin da ke cikin da lahira da abin da ke yace koma shi hakuri take ji ko ina ta koma ta hakuri har aka haihu annabi Ibrahim da ya fahimta haka yace to Allah gidana ya shiga wani hali ita ma wannan a baka a fata ɗaya Allah zai in ta haihu hankalin gidan zai kwanta Allah ya ce ka kwantar da hankalin da ita ma za a bata ɗa ya yi dariya ya yi fara'a ya yi farin ciki to sai yake gobe ko jibi sai da aka shekara ashirin tsakanin annabi kuma yana annabi saka sai da aka shekara ashirin wasu zai sha biyar amma ashirin ya fi inganci sai da aka shekara ashirin ko ɗan yanzu shekarun abu ya gagara faru ta kasa hakuri sai ce ka gari tun da muke zaune da kai ba mu taɓa ɓatawa ba ya ce ta ce to in ba ka san mu ɓata ka ta inda za ka yari nan da ɗanta domin duk sanda kuma jinka gaba na hankali ya tashi ya ce nabi ibrahim hankali ya tashi tsoho gaske da shekara ɗari da wani abu ya ɗan samu ɗan ta yana ɗan taimakewa da shi an ce sai su zo sai zai gaya wa Allah Allah ce iya haƙuri ɗauko su ka kawo su inda ɗaki na yake nan arzikin su yake sai to ashe ke ko sai ce hajar goyi dan su ta goyi dan ta suka dan kula dan dan goran ruwa da wani ne da tije ne ya shiga da sanda yana dogara tana bin shi tun daga Palestine sai da suka zo maka su kwana su tashi su kwana su tashi su kwana su tashi su kwana su tashi ya yi tsakiyar maka dan da duwatsu fankala fankala ba kowa ko kushiyar da zaka ji inuwa ba mu to zo zo na da ita anan abin da ke cikin zuciya shi na cikin zuciya shi ba daɗi yake ji ba ya ɗauko wannan dutse ya ɗora wannan ya ɗauko wannan dutse ya ɗora wannan sai da ya ɗan mutu shi haka kamar ɗaki ya je tafiya mai nisa ya karo itatuwa ya yi rafa a kai ya samu fata ya ɗora a kai don karewar rana da ruwa in ya zo shi ne ta zo shiga ta shiga ya kawo gonar ruwa ya aje mata shi ne shi kuma sai ƙasan dasa sai biya ina za ka ce gida zan kowa to mu fa nan za ku zauna ka bar mu a nan sai ya shigo kasa ruwa ma kalli ta saboda damuwa da yake kaman mu a nan da ta ce to Allah ne ce ka kawo mu nan sai ya daga mata kai bai iya wani ruwa ka haɗa idan sai ya daga mata kai ce eh ta ce to je ka in dai Allah ne ce ka kawo mu nan to na tabbatar Allah ba zai wulakanta je ka sai kama hanya da sai nan ya dawo sham wajen sarrafa tsohuwar matanka ya mazo ta yarinya ƙarama da jariri a hannunsa tana zaune cikin wannan yan duka ruwan nan ta ɗan sha ta ɗan tsoka ta ɗan ba yaron ta ya gurasa da har abinci ya ƙare gurasa ta ƙare ruwa ya ƙare ba komai kuma yaro dinga ƙala kuka to to nan ne suka dinga guje-guje tsakanin safa da marwa don ta samu ko za ta hangi fataki ko Allah ta baraka wa ta'ala ya kuskure da da ruwan zanzan ta karkashin dunduniyar annabi Ismail sai da wannan ruwan kamar ne ne in an sha shi ne ruwan shi ne abinci wanda wannan shi ne asalin yadda wannan waje ya zama gari kamar gari kamar yadda yake a yanzu amma annabi Ibrahim saboda karfi irin na namiji da karfi irin na annabta kacce ga gazawarsa a lokacin domin ya kalle ta amma sai da ya tafi dan ba ta baya sai ya hau kan dutse ya daga hannun sai ke addu'a ya ce to Allah sai kace in kawo su rabbi inni asfatu min zuriyati biwadin ghayri zizar inda bai jikal ma'ruf Allah kai kace in kawo su sannan ko dakin mawo yace to Allah ka ga yanda wajen yake amma ina son Allah ka mai da garin nan cibiyar duniya Allah ina son ka mai da duk abin da ake jin daɗi da shi a duniya Allah ka kawo shi garin nan. Allah ka sa duk inda mutum yake a duniya kowaye shi idan ka nan zai dinga hangowa. Allah kai musu kaza, Allah kai musu kaza, Allah kai musu kaza. Ya roƙa wa garin lafiya da jin daɗi da kaza da kaza da kaza. Sannan saboda ya tabbatar da yana ta shiga ya yi juya kawai. Ya je ya samu saratu ce ya ce na kai su suna nesa. ba ma gari kusa da gari ba can ne sai kai kuma ya zama su baya zuwa ziyara sai an shekara goma sha ko ashirin sannan yake zuwa ziyara wata ziyara ma da ya zo haɗi ta bayi da ya aure ya fara haihuwa sannan ya same shi kamar yadda za mu tunan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala to a cikin wannan abu na gaba a takaice muhimmi wanda Allah ya ba annabi Ibrahim bayan haihuwar annabawa to kasancewa Allah ya bashi alfarma da sharafi da ɗaukaka na cewa shi ya gina ɗakin Ka'aba shi da Annabi Isma'il wa idh yarfa Ibrahim al-qawaid min bayti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suna yi gini suna addu'a suna gini suna addu'a har suka gina wannan ɗaki na Ka'aba har ya tsaya a inda ya tsaya din da ake ce musu muqamu Ibrahim fi ayatun bayyinatun muqamu Ibrahim manzala sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya tsaya kiji inda annabi Ibrahim ya tsaya abin da duk ya roƙa a duniya Allah zai bashi domin wannan tsaye wata annabi Ibrahim wanda har yanzu akwai sawun sa akan dutsen da ya tsaya a nan ne yake roƙon Allah Allah ya aiko da maza Allah a wannan dutsen shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ana da'awat abi Ibrahim ni ne addu'ar babana annabi Ibrahim to bayan tsawon lokaci abu na biyu na kusan na uku daga cikin manyan abubuwa shine hadisar yanka annabi Ismail lokacin da ya zo ya zo biyar da su kawai sai mafarkin cewa an ce yanka shi to ma'ana mafarki ko umarni ne ya shawara da matarsa uwar annabi Ismail kace tunda Allah ya ce ka yanka shi yanka shi ani ba zai shiga tsakaninka da ubangijinka ba shi to nagode ya kira wadan sai ce wani baccin da na jiya na yi mafarki an ce in yanka ka me kake gani sai ce a ba ma na ba Allah ka bane yake ka yanka ne ce shi ne ka so ka yanka ne kawai ba zan yi rashi ba za ka same ni mai hakuri cikin masu hakuri insha Allah shi ne shirin yanka shi ya tafi da shi shedan kuma ya karawa tsakanin annabi Ibrahim kai da tizo kai ma wato ina ganin ka kawo mai hankali yanzu kai za ka yi da wa'ayin shedan wani shedan ne yake cewa wa'ayin shedan shedan ne fahimci ba ya ce ka yanka ɗanka yanzu kai har da za ka iya gane shedan ba annabi ibrahim ya gare shi kawai da kansa da ya gaje bane kula shi ne ko kin san ko abinda mijin ke so yanka yaron nan ba zai kaza kaza kaza kaza tace a ba ruwa na sai Allah ne ce yanka shi ko shi da fasalin ya zaga ya ruwa Ismail kai ka san abinda ba ko yake so wani wani ubangi wani ubangi da ya ce yanka kai yanzu za ka yi ta ba ubangi da kace ba na yarda shedan abin hankalinsa ya tashi to shi ne ba annabi Ibrahim ya ga ba zai yanka shi a nan ba cikin garin maka sai ya tafi da shi mina to shi ne wurin jamra ta farko shi ne shi ya kira sai to mu ne za mu tsare ka ba ba inda za ka tunda na ga ma na ga ma ka ki to wallahi ba zai yi wa za ka yanka shi ba mu an da zan annabi Ibrahim da yawa wani dutse sai ya jefa masa to shi ne yake sai to bakwai ya ta ita aya adu wallah ita aya adu wallah ta fara da wani mutum Allah zai ce ɗan ya fahimci ya gane shi to shi ne ya tare shi a jamra ta biyu ya sake masa haka ya tare shi a jamra ta uku nan ma ya sake masa haka to har aka je dai wajen da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya kwantar da shi ya ɗauko wuka ya ce baba rijimin tuduna tuɓe min rijata kada jini ya ɓata rigata idan ka koma gida ba ba ka ga jini a jikin rigata hankalin da zai tashi saboda haka tuɓe rigar ka kuma rufe min ido na da ita dan kar ka zo don yanka ni ɗaya razana Allah ya zara sunana daga cikin wanda suke da haƙuri to shi ne tuɓewar ɗaure masa ido annabi ya ɗauko kayan ɗora Allah ji yana gani da za a yi ya dirza ba ta kama ba ya sake dirza ba ta kama ya sake dirza sai ce baba ko baka wasa ba sai ce na wasa ya ce to ƙara wasa mana aka samu dutse kwayas kwayas kwayas aka wasa aka sake ɗorawa a kan wuya aka dadara aka dadara duk Allah ta baraka wata ala da yana son ya ga in ya ce a yi za a yi wani ta kai shi kuma Ibrahim daura da zuciyarsa yake yin ba wai sai ya kai yake ba amma dan umarni ne yake yi da ana uku da ya zuwa da ido ta yi wurgi da ita ya zauna ina hannu a kai fashi da kuka saboda abin da yake da haɗari sai wani sai yake aiman ai a gama to amma wutar ta sa tana ta jan lokaci tana abin yana ta ƙara ta farfasa samun zuciya da tun tun da ya yanka ba shi kenan ya huta ba to amma an tsira an dinga ta yi tsiro an sake wasa an dinga to shi ne jefa da ya fashe da kuka shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce falama aslama lokacin da naga kowa ya nun faranda ya ne kauya dan ya yadda uban ya yadda hatta kai an kwantar da shi za a yanka shi shi ke nan sai na ce to shi ke nan to a ban magana yanzu ba dai na wuce gudu na aje sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma rago da dalilin aka ce a yanka a maimakon sa wanda shi ne asalin yanka da ake yanzu na a yi diban shi ɗansu uku kuma a yanka don fansa ga annabi Isma'ila. Malaman tarihi sun taɓa cewa wanda aka ce za a yanka annabi Isma'ila ba annabi ka haka ba da dalilai masu yawa dalili na farko wanda shi ya kowane dalili ma maganar nan a maka aka yi ta shi kuɗi ka haka ba dan maka bane Isma'ila ne dan maka shi shaka ba cewa zama a maka ba bai san maka ba bai san me na ba bai san ko ina ba saboda haka ba yadda a ɗauko mutum daga sham a tawo da shi maka a ce za a yanka shi a maka aka yi da ɗan maka aka yi dalili na biyu ko malamai suka ce imtihani jarraba wannan da tijan asira kalar da ɗaju babba ya zama saurayi aka haifi wani ɗan ƙarami jariri in dai ana son a jarraba ka da gaske to ban za a yanka amma dan ake da yi da ƙarami za ka ji ɗan sauƙi tun da kana da sauran babba so da kanin su ne ko shine babba Allah tabaraka wa ta'ala ta sai za balaga ma abu sa'a har sai da ya fara ta shi aiki ya fara raka shi unguwa sannan sai muka ce yanka sannan shi annabi ta ga sanda za a haife shi an gaya wa ku wasa cewa muna miki albishin za ki haifi ita ko min wara ita ka yakuba to ya wanda aka ce zai girma har ya haifa ta sunan dan yakubu kuma yana yaro za a ce a yanka shi to da dalilai masu yawa malamai suka tabbatar da cewa Isma'ila shine wato wanda aka yanka sannan magana manzala ya sallallahu alaihi wasallam ce kat ta karshe da manzala yake cewa ana ibnu zabihani ko zabihani ni ne dan wanda aka so a yanka guda biyu Isma'ila da Abdullahi domin yadda aka so a yanka Isma'ila an so ma a yanka Abdullahi haka Amir Ibrahim yana da tarihi da yawa yana da darajoji da yawa ya ishe mu dai abin da muka faɗa a baya irin kiranin da Allah tabaraka wa ta'ala ya maka yadda Allah ya sanya zuriyarsa suka zama annabawa ga baki daya duk wani wanda zai zo bayan sa ne ya ishe mu dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama ɗaya ne daga cikin ɗayan annabi Ibrahim alaihi salam amince ta bata a gare shi saboda haka annabi Ibrahim kusan shi ne ya kare buɗe sabon shafi irin wanda annabi Nuhu ya buɗe na tsara sabuwar wani tsari da tafiya na annabta bayan tafi annabi Nuhu عليه السلام رضي الله تعالى عنه baki ɗayansu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya abin da muka faɗa ya zama daidai ya ba mu lada a kansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya mana afu a cikin sa a ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Yeah.